به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم sha takwas ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya, wanda ya dace da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul Rum. a garin Kumo Akwa Local Government yau za mu tashi aya ta a arba'in kenan ku? ashirin da hudu afuwan aya ta ashirin da hudu wa min ayati yurikum albarqa khawfan wa tama'an na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء
na'am وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
na'am ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
Allah madaukin sarki ya ce, Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Yana cikin ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna muku walƙiya khawfan lokacin da kuke tsorata in kun ga walƙiya wani lokacin wa tama'an ko kuma ku samu kwanciyar hankali kishiyar tsoro shine tama'. خوفا للمسافر من السوائق idan an ga walƙiya duk matafiyi da yake cikin ruwa ko yake tafiya a bayan ƙasa yana ganin walƙiya to yana jin tsoron tsawa don galiban idan an ga walƙiya to tsawa yana biyo bayanta wa tama'an ko kuma walƙiyan tana zamantowa abin tama'i abin tsammani mai daɗi fatan alheri lilmuqimi fil matari wato ana tsammanin samun ruwan sama ga waɗanda suke zaune a gida ma'ana anan abin da ake nufi ita walƙiya tana iya zuwa da ma'ana biyu ko dai in an ganta a tsorata suwa suke tsorata wanda suka san me yake biyo bayan walƙiya akwai tsawa duk inda ka ga walƙiya walalai to ka jira za ka ji kwaram ya biyo baya to wani lokacin kuma ganin walƙiya a gari walalai walalai mutane sai su ɗan ji daɗi suna tsammanin za a samu ruwan sama to shine wannan watama'an ɗin wa yunazzilu minas sama'i ma'an Allah yana saukar da ruwa daga sama wa yuhyi bihi al-ardha sai ya rayar da ƙasa da shi wannan ruwan sama ba da mautiya bayan ta mutu ai ba da yubsiha bayan bushewarta wa hudubatiha inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu hankalta wa min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri daga cikin ayoyin Allah ne sama take tsayawa da ƙasa take tsayawa bi amrihi da umarnin Allah Abdullahi dan Mas'ud yace qamata ala ghairi amadin ko umudin ya amuru samman nan da ƙasan nan sun tsaya ba tare da wani fila da Allah ya kafe ba yanzu wannan rumfar da muke ƙarƙashinta idan ka duba a gefe da gefe akwai filoli akwai abin da ya tokare ibn mas'ud ya ce ita sama ba wani wato amut ba wani fila ba wani abin tokarewa da ya tokare ta kuma har abada sama tana tsaye a haka ya dumu qiyamuhuma bi amrihi tsayuwar sammai da tsayuwar ƙasai suna tsayawa ne da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shi yace kawai su tsaya ƙasa ta tsaya ita ma ƙasa ba wani fila da ya rike ta ba wani kankare da wani rodi da aka sa tsabar mulki ne kurin da adalcin Allah ya tsayar da su bi amrihi da umarnin Allah idza antum thumma idza da'akum da'watan min al-ard sai kuma gashi idan ya kiraye ku wani kira daga ƙasa abinda ake nufi daga ƙasa daga kabari bayan wannan abin ya faru thumma idza da'akum da'watan min al-ard in Allah ya busa kaho ya kiraye ku daga kabari idan antum takhrujun sai gashi kuna fitowa daga cikin ƙasa da yawan malaman tafsiri Imam al-Baghawi Allah ya masa rahama yake cewa abinda ayat take nufi summa idza da'akum da'watan idza antum takhrujuna min al-ard idan Allah ya kiraye ku ya hura kaho ko yasa aka hura kaho sai gashi ku ta fitowa daga cikin ƙasa ba wanda ya isa ya jayayya ba wanda ya isa ya mutu ayaye musu ya ce a'a da haka wannan ayoyi suna nuna mana girman Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda yake amfani da wani abu na halittarsa ya tsoratar da mu ba wai shi kansa ba halittar take tsoratar da mu walƙiya khaufan wa tama in kun ga walƙiya wani lokacin ku tsorita saboda abin da zai iya faruwa a bayan walƙiya na tsawa ko kuma amtar musu'ija ruwan sama da za a samu mai yawan gaske wanda zai barna ya tadi ya tafi da dabbobi ya tafi da mutane ya tafi da gidaje kamar yadda dai bana an gani ruwa dai an sha shi kam da kuma tsawa da za a yi ta samu mutlafa ko mutlifa tsawa mai barna idan aka dako wata tsawar sai ta rusa gini in aka sako wata tsawar sai ta kashe dabbobi kai wata tsawar gona ma konewa take in ta jita kenan wani lokacin kuna tsammanin ruwa da za ku samu na sama wani lokacin kuma kuna jin tsoro dangane da abin da zai faru Allah ya ce wai nazzilu minas sama'i ma'an wa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah sai raya ƙasa bayan ya kashe ta ba da mautiya ba da yubsiha bayan ƙasa ta bushe wato ƙyamas ta ƙeƙashe Allah yana ɗiga mata ruwa shikenan kuma sai ta miƙe ta fara fitar da tsirrai har ma ka ɗan ɗebi irin dawarka da masararka da shinkafarka da wakenka ka je ka zuba ka dawo kai tangumi kana jiran Allah ya maka bayan an zuba mata ruwa ihtazzat wa rabat wa ambatan min kulli zawjin bahij in ji Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul hajj sai ga kasan nan ta girgiza ta kumbura ta tsirar da tsirrai daban-daban a cikin wannan gaskiya akwai abun lura akwai ibratun wa dalalatun wadihatun in ji ibnu kasir alal ma'ad wa qiyam saa lalle akwai abun lura kuma da abin da yake nuna mana cewa ashe lalle Allah zai tada kiyama in dai ƙasa tana bushewa ta kekashe har ma a hura wuta a ƙone duk abin da za a ƙone ana saukar da ruwa sati ɗaya ya yi yawa ƙasan nan ta tsiro ta yi koriya shar wannan alama ne na cewa ko bayan kun mutu kuma Allah zai iya tada ku bayan kun mutu babu ku idan Allah ya yi mulkinsa sai kowa ya dawo ya miƙe lallai inda fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun ayoyi ne ga mutane waɗanda suke masu ankalta samai da kasai gaba ɗaya suna tsayuwa ne da umarnin Allah kamar yadda Allah ya ce a wata ayar wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni Allah shi yake rike sama ya hana ta ta faɗo sai da izinin sa amma ya rike ta babu fila ya rike ta ba igiya ya rike ta ba wani abun tokaro wannan kadai ya ishi mutum wanda bai yi imani ba ya gaskata lalle akwai wani mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni ka tambayi duk arnan zaka tambaya wa ya rike sama wannan ƙasa da muke kanta ba ita ɗaya bane ba akwai guda bakwai a ƙasanta inda muke nan din nan akwai ƙasa ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai kuma duka babu wata fila ba wani ƙarfe ba wani igiya ba wani katako tsabar mulkin Allah da sarauta su kawai tsaye da su to kaga ashe akwai Allah akwai wani bature da yake da wani technology wani ilimi da zai ce ga yadda aka yi kun taba ganin wani bincike da ya ce ga na'urar da aka danna an yi kaza an yi kaza ne shi yasa sammai guda bakwai dinnan suka tsaya inda suke kuma kowace sama akwai halittu a ciki kowace ƙasa akwai halittu da suka dace da ita a ciki inna Allah yamsiku samawati wal ardi an tazula Allah ya dada faɗa cewa shine yake rike sammai da ƙasai ya hana su kaucewa qa'imatun sabitatun fi amrihi samman da ƙasan nan suna tsaye tabbatattu da umarnin Allah kuma shine yake ciyar da komai a ciki shi yake shayar da komai a ciki idan ranar tashin alkiyama ta zo buddilatul buddilatul ardu ghayra al ardi wasamawat duk ƙasar nan da kake gani sai Allah ya canja ta samman ma sai Allah ya canja su ba ƙasar da muka rayu bane ita a duniya ba ita za mu haɗu da ita a kiyama ba ba saman da ake ganin ta ba ita ne Allah sai ya canja ta Allah zai fitar da duk matattu daga cikin kaburrukansu ahya suna raye da umarnin Allah wa du'a'ihi iyahum da kiran da yake musu yace ku fito shine summa idza da'akum da'watan min al-ardi sai gashi kuma idan ya kira ku kira daga ƙasa daga kabari kenan sai ga kunan kawai ta kurujun kuna fitowa kamar yadda Allah yake yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labistum illa qalila ranar da Allah zai kiraye ku ku amsa kiransa da gode masa wannan ana nufin yau mai dukun fatastajibuna bihamdihi kiran da za a muku na bayan kun mutu kuna cikin kabari za ku tashi duka waɗannan ayoyi fa suna nuna mana tashin alkiyama ne gaskiyar alkiyama ne tabbacin alkiyama ne sai kun amsa kuna masu gode wa Allah kuna tashi bayan kun kwanta a kabari wa tazunnuna illa bisum illa qalila sai ku zaci cewa ku ai ba ku ma daɗe a duniya ba ɗan kaɗan kuka zauna ko a cikin kabarin ma ba ku daɗe ba alhali kun yi shekaru Allah ce inna ma hiya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira zajra wahida fa idahum bisahira in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun kamar yadda ya zo a cikin suratu yasin da aka waɗannan ayoyi gaba ɗaya Allah yana nuna mana su ne akan ƙarfin mulkinsa da sarautarsa da isansa kuma fa lalle za a tashi kiyama Allah ya ba mu sa'a mu je malam وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض haka وهو العزيز الحكيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da buga mana misali walahu man fis samawati wal ardi nasa ne abin da ke cikin sammai duka nasa ne abin da ke cikin ƙasai duka walahu sai da ya fara kawo alamar mallaka ɗin cewa nasa ne duk abin da ka gani a ƙasa na Allah ne duk abin da ka gani a sama na Allah ne kullun lahu qanitun komai lahu ga Allah qanituna muti'una masu da'a ne ba wani wanda ya isa fantare wa ubangiji a dolenka ko baka yi bauta ba ma akwai yadda kake bin Allah a dole dole wannan ayar wasu malamai suka ce a tana nufin masu yi wa Allah da'a cikin muminai ne kullun lahu qanituna ma'ana duk masu imani da Allah suna yi mai da'a amma wanda basu imani da shi ba ba sa masa da'a wasu kuma suka ce a ai in dai mutum ya rayu to dole akwai wata da'a ko da ba da'a da zai samu lada ba yana yi wa Allah ibnu abbas ya ce kullun lahu mutiquna fil hayati wal baqa kowanne duk wani halitta suna yi wa Allah da'a a wajen rayuwa da wanzuwa da mutuwa da tashi yace wa in asau fil ibadati ko da sun saba wa Allah a cikin ibada kaga wannan ra'ayin shine fassara ibn Abbas kullu lahu qanitun kowa a dole dole yana yi wa Allah da'a ta yaya ake wa Allah da'a ko da ba yi imani da shi ba dole ka ka yadda ka yi wa Allah da'a tabaraka wa ta'ala dole ka ka yadda ka rayu a duniya dole ka ka yadda zaka mutu dole ka ka yadda za a tashe ka in mutum ya isa yana ganin shi kafiri ne ba zai wa Allah da'a ba to ya ki tashi in an tashe shi a kiyama in mutum ya isa yana ga shi mai sabon Allah ne shi ba zai wa Allah da'a ba to idan mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ba zai mutu ba shi ba yanzu ba to kaga wannan fassarar ta Ibn Abbas kullun lahu qanitun abinda ake nufi kowa da ka sani da kafiri da musulmi suna yi wa Allah da'a amma akwai da'a da ake bada lada akwai da'a da ta dole ne bayan da za ka yi yanzu ko arne ya yadda dole ya rayu in mutuwa ta zo kuma dole ya miƙa wuya bai isa ya jayayya da mala'ikan mutuwa ba duk inda mutum ya kai da arnanci da kafirci da tsiya da shakiyanci idan aka busa kafan nan wallahi sai dai ga ya miƙe kawai ina za ka wajen Allah zai tafi amma a duniya ya ƙi ba Allah ina fatan kun gane kullun lahu qanitun ko da sun saba wa Allah a cikin ibada to akwai abubuwan da za su yi masa da huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shine yake fara halitta kuma shine yake dawo da halitta mana ya khluquhum awwalan ya fari mutane ya fari duk wata halitta da farko sannan kuma yu'iduhum ba'da al-mauti lil ba'si ya dawo da su bayan sun mutu ya miƙar da su ya tambaye su wa huwa ahwanu alaihi kuma wannan shine mai sauki a gare shi huwa ahwanu alaihi daidai da huwa hayyunun alaihi ahwanu alaihi hayyunun alaihi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim mai sauki ne wa ma shay'un alaihi bi aziz ba wani abin da ya gagari Allah babu shi a duniya komai haka riwayar aufi ta zo daga ibnu abbas fassarar wa huwa ahwanu alai kuma Allah tabaraka ta'ala babu wani abin da ake sifanta shi cewa wani yana masa wahala babu to shi shine khaliqu kulli shay malicin komai wahalar ma shi yayi ta saukin shi yayi to me za a ce Allah zai zai wani abu zai masa wahala wani yace innal ladhi samaka samaa bana lana baitan da'a'imuhu a'azzu wa atwalu Imam Mujahid yace wa huwa ahwanu alai ananhu aisaru yana da sauki ba wani abin da zai gagara ubangiji dan ka mutu ya tashe ka a'a kar wani ya taba tsammanin tashin sa a kiyama wani tashin hankali ne kar wani ya tsammanin cewa a zo da shi bayan ya mutu shekaru dubbai a dawo da shi a tsaye da shi gaban Allah a yi masa hisabi wai wani abu ne mai wahala a wajen Allah a'a ina wasu suka ce abin da ake nufi huwa ahwanu alaihi indakum abu ne mai sauki a gare shi a wajen ku kamar yadda kuke gani ma'ana kuma kun san cewa ba abin da zai yi wa Allah wahala walahul masalul a'la ay as-sifatul ulya Allah shine yake da babbar sifa duk inda aka ce walahul masalul a'la a cikin alqur'ani to ana nufin Allah shine yake da sifa madaukakiya duk wata sifa da za a faɗa ta ubangiji tasa ita ce ta gaba idan ta yi kama sunan yayi kama da na wani to na Allah shine na gaba fis samawati a cikin samai duka ba wanda ya kai ya Allah wal ardi a cikin ƙasa duka ba wanda ya kai ya Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake yayi kama da Allah shine mai ji kuma shine mai gani imam qatada ya ce hiya annahu la ilaha illa hu ai babu abin bauta da cancanta sai shi wa huwa al-azizu shine mabuwayi fi mulki a cikin mulkinsa sa alhakimu mai hikima fi halƙihi a cikin halittarsa gaba ɗaya ya shanye komai ya mamaye komai ya danne komai ya fi ƙarfin kowa tabaraka wata'ala dole a ji shi ko ba a so dole a bi shi ko ba a so dole a yadda akwai shi ko da ba a yadda ba ɗin amma dai shi ya farlanta kansa samuwar kansa tabaraka wata'ala ba ƙarya ba ne tashi alƙiyama ba mafarki ba ne tashi alƙiyama gamuwa da ubangiji tabbas ne kuma dahir ne haka abin yake lallai ku kula da wannan don ku samu ƙarfin imani kuma nasa ne mulki duk abin da ka gani a duniya ba na kowa ba ne na Allah ne dan adam aro kawai aka bashi mallakansa da bautar mulkuhu wa abiduhu ga ƙanƙan da kai kowa khadi'una khashi'una lillahi tau'an wa karhan ko da daɗi ko ba daɗi sai an bi Allah shine kullun lahu qanitun ga ƙwarewa wajen yin halitta ya halici dan adam ga tsarinsa ya halici dabba ga tsarinta dabbobin ma kala kala mutanen ma kala kala ya halici itatuwa ga tsarinsu su ma kala kala ya halici tsuntsaye ga tsarinsu su ma kala kala abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a hadisi kazzabani kazzabani kazzabani ibnu adam dan adam ya ƙaryata ni wala mai kullahu zalika bai kamace shi ya ƙaryata ni ba wa shatamani wala mai kullahu zalik dan adam ya zage ni Allah yake faɗa kuma dan adam bai kamace ya zage ni ba yace fa amma takzibuhu iyayi ƙaryata ni da yayi fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani yanda dan adam yake cewa Allah bai isa ya dawo da ni kamar yadda yayi ni ba a cikin mutane akwai wanda ba su yadda a tashe su ba ba su yadda za a tashe su ba amma kuma ba su isa su hana a tashe su ba za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latanabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir yace wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati Allah yace yau farkon halitta ai ba wani abu bane dan na halicci mutum da farko kuma in dawo da shi ba wahala bane dawo da shi ba saukin ne yin sa ba dawo da shi shine wahala ba a'a duk ɗaya ne yace wa amma shatmuhu iyaya zagin da dan adam yake mini وقوله اتخذ الله ولدا dan adam din da yake cewa Allah yana da da masu cewa Yesu almasihu dan Allah zagin Allah ne masu cewa ai ai duk ɗaya ne a'a ba ɗaya bane ba ɗaya bane da wanda yace Allah Allah ne shi kadai da wanda yace Allah yana da da ba ɗaya bane akwai bambanci akwai bambanci masu cewa Maryam Allah, Allah, Allah, Isa Allah, a'a. Masu cewa mala'iku ‘ya'yan mata ne na Allah, waje alul mala'ikatan ladina ibaduhum ibadur rahmani inasa ko
هم عباد الرحمن hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yas- wa yusalu zagin Allah ne daka da wanda ya tauhidi da wanda ya makala wa Allah da ya liƙe masa shi ya ce masa yana da shi ai akwai bambanci ba iri ɗaya bane a kula tabaraka wa ta'ala don haka Allah ya ce wa anal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad ni ne kwaya ɗaya tilo wanda ake nufata da bukata in an bukace ni duk ɗan adam duk halitta suna bukatar Allah shine as-samadu shine ake cewa abdus samadu bawan Allah da kowa yake nufata yake bukatarsa bai haifa ba kuma ba haife shi ba bai da kini bai da sa'a bai da aboki bai da abokin shawara bai da mata bai da kanwa bai da ya bai da yaya bai da uwa bai da uba bai da kowa wahdahu alfardu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad kwaya ɗaya ne fi wahdaniyatihi wa fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani wanda ya kama da Allah a cikin mulkin sa a sarautar sa fi khalqihi wa tadbirihi halitta da tsara al'amuran sa shi kadai ne tabaraka wa ta'ala ba wani mai ilimi da ya sai kai ga Allah ba wani mai matsayi da ya kai matsayin Allah ba wani wanda ya isa a ce wai ya isa ya Allah babu shi Allah ya ce dan adam yana zagi na da yake makala min da yana kamanta ni da shi wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada Allah ya ce wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا babu wanda ya isa bai da da ƙarya suka yi da suka ce Allah yana da da Allah ya ƙaryata su da haka waɗanda suke da aƙida cewa Allah yana da da ko ma waye ne za a ce Allah ne wasu sun ce Uzairu ibnullah وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Allah ya ce wannan zalikin qauluhum bi afwahihim ne maganganun baka ne kawai ƙarya suke yi Uzairu ba dan Allah bane ya ku Yahudawa Kirista da suka ce Isa dan Allah ƙarya suke yi Isa ba dan Allah bane in huwa illa abdun an amna alaihi Allah ce bawa ne muka yi mai ni'ima waje Allahu masalan li bani Isra'il shi ma annabi Isa ai ya ce shi bawan Allah ne ko to yaya aka yi annabi Isa zama dan Allah yaya ya zama dan Allah wazkur fil kitabi maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأعبلك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب النبي إيسا ne faɗa ya ce Abdullah ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati yace Allah ya sanya ni mai biyayya ga uwata mahaifiyata ashe yana da mahaifiyarsa na na Maryam walam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu ranar da aka haife ni to ya zama dan Allah wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah ce zalika Isa ibn Maryam qala al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa lahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal ard lalle Allah shi yake da babban misali madaukaki a samai da kasai na'am ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون bal بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم na'am فمن يهدي من أضل الله وما لهم من To, wanda ناصرين muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh